الرحمن الرحيم وإذا بلغتم النساء فلم أعدلهن فلا تعدلوهن أن ينكحن أزواجهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكي لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المكذوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعدلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكي لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدرنا بهذا المحضر ولتعطف بنظرة تأتي لنا بالظفر وبعد الحمد لله نقول الله سبحانه وتعالى جسا kaddara sake saduwar mu a wannan zawiya ta mai albarka yau muna goma sha tara ga watan ramadana hijira ta shugaban mu annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da uku wadda ya daidai da ishirin ga watan april miladiya dubu biyu da ishirin da biyu wadda muna taya junan mu murna kafin mu shiga tafsirin alkur'ani mai girma na wannan yini da muka wayi gari a ciki daga wayewan garinsa fitowar ranarsa har zuwa faɗuwarsa har alhijir yana wato albarka ne zalla a cikin yini saboda yini ne da aka haifi shugaban mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar da shehu Ibrahim radiyallahu anhu ya faɗa a cikin majmu'ul qasaid al-maulid an-nabawi ma'ana littafin tari'a ya ya ambata cewa 20 wastanara liman hawal fakhara wato 20 20 ga watan April kuma ya faɗa April shahari karami watan April watan girma ita ce a watan boko ita ce aka haifi manzon Allah yau kuma ranar ne 20 ga watan April a ranar aka haife shi a watan boko kenan muna tahani'a wa juna muna fata Allah ya ƙara manzon Allah wasila da fadila a fadan Allah subhanahu wata'ala mu kuma Allah ya bamu albarkansa da shi da mutanen gidansa da kuma sahabbansa masu girma ubangiji subhanahu wata'ala yace a cikin wannan sura a cikin wannan sura ta bakara wannan aya da muka saurara wa idza tallaqtumun nisaa Allah ya ce yanzu an gama magana da su wato mazaje za a juya a kalli kuma waliyai uwaye na su ma'auratan kenan Allah ya ce wai za tsallakatumul nisa'a ya ku maza idan kuka saki matekunku fa balagna ajalahunna kuma wato iddansu ya zo ƙarshe gab da ƙarshe to sai Allah ya juya ya kalli iyaye ya ce fala ta'adulu hunna an yanki hina azwajakum ya ku iyayen wato ma'auratan nan waliyai kenan kar da ku kuskura bayan wa'innan ma'aurata sun rabu mijin daga baya ya nemi zai dawo da matarsa Allah ya ce fala ta'adulu hunna an yanki hina azwajakum kar ku kuskura ku hana su dawowa su sake auren matekunsu idza taragaw bainahum bil ma'ruf idan dai suka yi yarjejeniya a tsakanin su da kyautatawa cewa yanzu za a dawo a gyara zaman ba a yi irin zaman da aka yi a baya ba to Allah ya ce a hirdin ku ku iyaye da ku hana su dawowa su auri matekunsu zalika Allah ya ce wannan hani da na yi wa waliyai na mata akan kar su kuskura su hana wato ‘ya'yansu dawowa ga auren mazansu yi wa abubuwi ina yin wa'azi ne da wannan hani da na yi man kana minkum yuminu billahi wa yawmil akhir wa'azin ana yi wa wadda a cikin ku yake mai imani ne shi wato da Allah ya yarda Allah shi ne kaɗai abin bauta da gaskiya da cancanta kuma ya yarda cewa za a alkyama za ta tsaya ma'ana ya yarda akwai lahira to su ne nake yi wa wannan wa'azi zalikum azkalakum yin haka ɗin ku basu su koma su auri matansu tunda sun yarjejeniya za su zaman lafiya da su shi ya fi alkhairi wa a shi ne kuma ya fi tsarki a gare ku da su ɗin duka, wallahu shi Allah ya alamu shi ne ya san wato abin da yake maslaha tsakanin wa'innan ma'aurata wa antum ku iyayensu la ta'lamuna ba ku san wannan abin da ya sani ba saboda haka ku bi umarnin Allah kawai wannan kafin mu dawo kan sharha kenan wadda maulan mu Sheikhul Islami Sa'adatul Alami Alhaji Ibrahim Niyas radiyallahu anhu yayi wa wannan aya. Saki yau kwana wajen na ko uku ne muke ta magana akan shiga, saboda abu ne muhimmi, inda aka ɗaura aure, to yadda kai ɗan adam kake da rai, haka shi ma aure yake da rai, kwanansa yana iya ƙarewa. Sai dai shi kwanan nasa yana iya ƙarewa kuma ya sake farfadowa in su in su ma ne gajere an fahimce ni in irin in kuma ya kai irin allura na anesthesia din nan da ake yi na tiyata shi ma dai yana iya tashi saki biyu kenan wancan sakin farko shine dogon bacci saki na biyu kuma irin alluran nan da ake yi na mutuwa alluran bacci na asibiti ayi tiyata to akwai na uku kuma wanda shi yana daidai da mutuwan kai dan adam kai ga aika mutu ai ba ba wani sake dawa ko to haka aure yake in dai da hankalinka ka yi shi to fa ya zartu fa na faɗa a baya shari'a babu wasa a aure in dai da hankalinka kai garaje ka saki matarka akwai abin da malamai suka kawo muhimmi wanda ya kamata mu akwai ne wanda shi ya ake kiransa saki divorce ko? Wai shin, matsalan, mutum ne sai ya sha giya, sai ya saki matarsa. Ai, mun faɗa, in dai giya ka sha, ka saki matarka, to ta saku. Amma in hauka ne na Allah da annabi mun faɗa baya a karatu mu. Sai ka sake ta, hauka tukuran wadda Allah yake ɗora mutum, in ka sake ta ba ta saku ba. amma in giya ne ka sha maye na halal amma in ka sha maye na halal ka saki matarka kai afwan maye na haram nake nema harshen ne ya riga yi in ka sha maye na haram sai ka saki matar ka taso amma in maye ne na halal to baya bayuwa zuwa ga matar ta saku an fahimce ni akwai maye na halal eh akwai tendency da mutum zai samu irin fura wadda ta damu ta kyau ta kai karo sosai ka sha ta ka ƙoshi malam har hankali ya fita yana faruwa fura wannan musamman ma in ta ji wato nonon mai kyau kindirman musamman ma in hada da zuma aka da aka yi damu to yana iya raba mutum da hankalinsa to irin wannan daban hukuncinsa da giya maye na haram haka kuma maɗi in mutum ya sha maɗi ya saki mata so a nan akwai yadda zai yiwu mutum ya sha giya amma ba giya ya sha ba to nan kuma fa idan ya saki matar ya hukunci ne to inda zai yiwu hakan mutum ya sha giya amma ba giya ya sha ba an san yana faruwa ko for instance bawan Allah yana sauri yana bukatan shan coca-cola ko pepsi-cola ko tamtam cola a zamanin da fanta da sauransu ya ce a karɓo mar maza maza ana sauri da aka zo shagon kuma yamurai ne ba abinda ba ka sayarwa a garin ɗauko pepsi cola sai aka aka ɗauko giya mai sayowan kafuri ne aika ko da yaron gidansa da kila misali a wurin aiki ne kai kam dai abu dai zai iya faruwa ke sa ake kofar emergency a shari'a sai ya dauko bai sani ba yana tauri ya jawo giya shi kuma mai gidan nasa ai giya kam ai in ka zo sha za ka gane ko to sai aka yi rashin sa'a shi kuma ya yi typhoid misali nake gaya muku ya yi typhoid kaga harshe ba ɗanɗano shi dai yana so ya sha abu mai sanyi ne sannan kuma yana mura baya baya jin wari ko ko kamshi sai karɓa kuma a duhu ne wai duka ina kirkiro mana uzurai da abin zai iya faruwa kuma a duhu ne bai gani ba kawai sai karba yana karba kawai sai sha yana gama sha kawai sai ido suka fara jujjuyewa ya za a yi kawai a cikin wannan juye-juyen idon da abin nan sambatun kawai sai ce na sake matarsa ba ta saku ba fa i innamal a'malu bin niyyat a wani lafazi innamal a'malu bin niyya niyyarsa shi ba giya ya sha ba pepsi cola ya sha da ga bai bata saku ba kawai amma da giya ya sha intentional ya aika a kawo mar giya ya sha ya bugu yace ya sake ta kasu wannan kaga maye ne na halal to in ba an samu amma wannan dogon bayanin ba za ka yi ta tunani ya za a yi mutu ya sha maye kuma ya zama halal ka gani giya ya sha giya ba kan ta gani malam amma halal bai sha giya ba kawai to haka kuma in zazzabi ya bugi mutum wanda yake sa sambatu din nan saboda yau da gobe ake kawo irin wannan kunce kunce saboda kar ya faru wurin tafsiri wuri ne wato kamar yadda ka san ba abin da baya tarawa kowane hukunci ya zo za a faɗa saboda wata rana ko da zai faru ya faru to ka riga ka taba ji shi ne amfanin zuwa wurin ko baka dau littafin karanta ba ka ji wurin tafsiri ka san zai bara a kirkiro ƙarya a kai a yaba Allah ba mutum yana irin zazzabi zafin zazzabi ya ci kan batu har yake na sake ki mata na wance ta zo tana so ta bashi magani ke bar na sake ki to tun inda zafin zazzabi ne yana sambatu ba ta so kuma malam kuma ko ko kyauta ya yi a wannan halin ko wancan giyan da ya sha a kuskure bai sani ba ko kyauta ya bai kyautan bai yi ba ya sha wannan giyan na kuskure ko yana sambatu na zazzaɓin kawai sai ya ce wani ya zo yana ce mar ya jiki ita na baka gona ta ta kaza bai kyautan bai yi ba irin waɗannan duka to suna da muhimmanci a shari'a to anan ubangiji yace wa idza tallaqatumun nisaa ya ku mazaje idan kuka saki matanku sababu nuzuli hadhihi al-aya ulama shaykhul islam yace dalilin saukan wannan aya anna ukhta ma'qil ibn yasari tafani akwai ‘yar uwar maƙil ibn Yasar, ana kiranta Jamilatu. Jamilatu. Ɓallakaha zaujuha, mijinta sai ya sake ta. Mijin kuma shau bai kasu sunansa nan ba, amma na gani a sauran tafsirai da na dudduba, kamar ko mai sawi ma, sawi ya kawo. Sunan mijin عاصم ابن عدي سنة مدين ناتا عاصم ابن عدي شين يسكي جميلة فيه شيو بيكاو سنة تبا إتما كوا ياتي إرقور معكل ابن يسار مدين تهاتا كيتا فمدين سنة عاصم ابن عدي sannan itan kuma sunanta jamilatu to idan ya sake ta wa ba da zalika adu muraja'ata ada awada kai muraja'ataha bayan ya sake ta sai ya so kuma ya sake dawo da aurenta waradiyat hiya ita kuma ta amince cewa za ta dawo gidan nasa ya sake aurenta wamtana'a akuha sai dan uwanta yace san ba zai yi ba wannan irin cin mutuncin da ka mana a ce ya sake da wallahi ba zai ba ya fir ya fire to kaga wannan dalilin da yasa aya ta sauka dalilin makil ibn yasar ne wanda yaki yar uwarsa ta koma gidan mijinta to da Allah ya tashi sai turo jibrilu ya kawo ayan nan don ayan ta jage zanta daga kan makil din da ya hana yar uwarsa koma gidan mijinta har zuwa alkiyama a tokaro alkiyama dukkan masu hannu akan aure idan ma'auratan suka rabu to kar su kuskura in ji Allah su ce bayan ma'auratan sun yi yarjejeniya za su koma miji ya yarda mata ta yarda za su dawo aurensu sai masu hannu akan akan su waliyai kenan iyaye su ce san ba mu yarda ba in kuma babu iyaye dan uwa ne kamar wannan sai ce san bai da ba a koma to me naka kai ka fi su ne kusa baka kai su ba ba ma belle ka fi su ko kai ka aife dan ko kai ka aife yar dalla ko ba ka bane a karatukan mu na taba faɗi ai duk duniya inda kusanci ne ba wanda ya kai miji da matarsa ko ɗa da iyayensa ko wato iyaye alaƙan iyaye da ɗa bai kusanci ko ɗan uwa da ɗan uwa bai kai mata da miji ba bai kai ba saboda kowaye ne idan aka gama hira goma ta yi ko sha ɗaya ko sha biyu ko makamancin haka in ɗanka ne zai zo ya ban kwana ya zo tura kanka ya ce baba to baba dare ya yi ba za mu shiga sai ya ban kwana ya tafi ina inda yake sa haƙarƙarinsa haka nan in babanka ne ma kuka yi dogon hira ko ba ku yi dogon hira ma in ka tashi dai in ka shigo zaka ce to iya mu kwana lafiya ko babba mu kwana lafiya ko baba ko yaya ko kawu ko whatever dai kake kiran babanka ban kwana kuke ka tafi inda kake samun haƙarƙarin ka in aboki ne ma haka in ɗan uwa ne ma haka kowaye ne idan dare yayi ban kwana kuke yi ya je ya sa haƙarƙare sa kai maka je ka sa haƙarƙaren ka matar ka ma haka ne rufi ɗaya kuke kwanciya bayan rufi ɗaya gado ɗaya bayan gado ɗaya mayafi ɗaya to ka gaya min wa ya kai ta kusanci daga duniya babu to saboda haka duk wanda yake zai shiga tsakanin ma'aurata zai ji kunya kowa shi wallahi zai ji kunya saboda alaka zaka ji ma shi zai kawo abinda malaman tafsiri suka kawo alaka da take tsakanin ma'aurata ba a shiga tsakani in ka shiga kuma zaka ji kunya daga ba ruwanka in dai sun yarda ai sun suka yi fada sai suka ce shi yace ya janye yanzu zai dawo da kai ita ma tace ta janye za ta dawo wataƙila shi sai suka yarda zai na to kai ka san halinka ke ma aikin san halinki to kai yanzu kai haƙuri ka sassauta naka ɓangaren ka ɗan rage miyagun ka ɗan ƙaro kyawawa ni ma na yarda zan ɗan rage ka san nawa zan ɗan rage miyagu zan ɗan yi barbaran wasu kyawawa in ɗan ƙara a samu adjustment sai mu dawo ka yi alkawari na yi suka yi yarjejeniya ko kuma ma gaba ɗaya suka yi alkawari za su daina ma ai ba dole bane yin mummuna abu muke barin cin tuwo ba a azumin gashi belle dan make ta wataƙila dukan ta take ta ce kai ita bara kai kawai ka bani takarda na yaushe za ka yi ta jibgana kamar jaka sai ka ce ka yi alkawari daga yau ba sake duka ko da sauransu dai da sauransu ita ma taurinta ta ce kai ka ce ke ma ai kina yin gaba ta ce to kai alƙawari za ta daina yi sai kuka yarda kuka dawo kawai sai iyaye suka ce wallahi bara bare yi ba ha ba irin wannan cin mutuncin da aka mana ta dawo gidansa ƙarya ne ba mu taba yadda ba to in aka yi haka Allah zai gaya mana menene yake jiye tsoro din za su dawo ne daga bayan malam ka hana su yin alaƙa ta halal sai su koma yi ta haram ikana da iko ka hana su dawowa kam iko aure tunda kai ne iyayensu wali ko tunda ba za su iya zuwa su ce to eh tunda mun yarjejeniya sun ki mu daura auren mu kawai ni dama kawai ni ne ai mijinki ko eh to yanzu ni ne na yarda dan aure ki ke ma ki ce kin ba kin bani kanki ba zan yi ba dole sai da waliyai right to ba zai yiwu ba tunda sun ki su ne masu ɗaura muku aure sun ki ko to sun hana ku ta hanyar halal to za ku zaga ba ku su isa kuma su hana ku ɗayan ba to dole zai faru in dai suna son juna ba ka isa ba Allah sai sun zaga sun je suna kan mu'amala kuma kai da genesis za ka je ka karɓi kasonka auren Allah saboda zamanin manzon Allah. Wani miji ya kawo ƙaran mata sai ta ya Rasulallah. Inna ra'ati la taruddu ya dala ni sai. Sai annabi ya murmushi ya san me yake nufi. Ya Rasulallah mata ta duk mutumin da ya miƙo hannu ba ta turewa karɓa take. Annabi sai murmushi ya gane yana tsoron bulala tamanin ne. Ha, yanzu yace ya su layi mata ta fa mazinaciya ce zina take ya rasu sai to kawo shaidu mutum hudu sun gani kuma turmi da tabarya ko kaman kura kandu da abin sa kwalli nan yana ciki haka ka gani kowa kuma ya tabbatar ya gani ba wai ya ce ya gan su a lullube na misali uku duk suka ce sun gani turmi da tabarya sai na hudu ya zo ya ce eh tabbas na gan su a lullube a cikin mayafi kuma suna motsi ina ganin ƙafafuwan namijin a saman ƙafafuwan matar tana ƙasa yana sama suna ta motsi suna girgizuwa amma shi kawai na gari to shi sai ake to tafi kai kamar sallame ka shi da ya faɗi haka sauran ukun da suka ke sun gani turmi da taɓarya sai a musu bulala tamanin tamanin sun yi ƙasa su din musulunci ba abin wato lamarinsa kawai sai shi wai saboda tsabar kiyaye alfarman musulmi daga kafin ka ce ka kama wani yana zina har ka yarda wani ya ji in ana shari'ar musulunci wallahi to in ba a yi shari'ar musulunci ma za a jira hira in ka furta ka in ba a yi ma hukuncin a duniya ba ma a can ɗin ka zama saboda kila bai ji ba kuma bai yafe ba haka mu kiyaye kanmu yana tsoron bulala tamanin an ce kawo shaida babu ya jefe ta to za a mar bulala tamanin sai ta inna in namra'ati la taruddu yada la nisa sai ta faɗi abin da kinaya duk wanda ya mika hannu ba ta turewa annabi ya gane yau da shi ta so dallik ha sake ta kawai saboda annabi ya gane shi mutumin kirki ne matarsa ta zama mutumiyar banza yanzu kuma alkhabisatu lil khabisin matayen banza abebayen haɗawa ne da mazan banza ko matan mazan kirki kuma ababen haɗawa ne da matan kirki tunda shi mutumin kirki ne ya za ya da mutumiyar banza sake ta ba za ku haɗu ba sai ta ya rasulullahi bin buha ta ina son ta kuwa ya rasulullahi sai ta amsika rike ta kar ka fahimta a cikin muwar da ɗume can ɗimatin kenan in ji fulani me yasa annabi ya faɗi haka malamai sun gano menene manzon Allah ya hanta yanzu kam ai yana zaune ne da fasika shi mutumin kirki ko ita ce fasika to in ya sake ta annabi yana tsoron wani ma ya miƙa hannu bata ture ba belle mijinta da tafi kowa alaƙa da shi kana ji zai miƙa ne ta ture wani ma fa ya miƙa bata ture ba belle mijinta to shi annabi yake tsoro saddu zari'a kenan sai ta toshe kar su zama dukkan su mutanen banza ta zauna ita a mutuniyar banza a kuɓuta mijin shi kan bai sha saboda haka mutane su iya bakinsu su iya bakinsu ka ga wata tana tafiya ko goge-goge suke yi a kan hanya da kafaɗa da kafaɗa ba ɗaura wurinsu ba to karkace a ‘yar iska ce ai to bulala tamanin a bakinka in ba ma ba za a ma a can wance ai kamar yadda mulmin shi yake cewa wai ka ji mutu yana cewa wance wance na kamar karya kuma an kama shi ba bare ba zai faɗi ina aka yi ba to mu iya bakin mu wannan ana maga an juyo Allah ya juyo ya bar ma'aurata yanzu ya juyo kan iyayen ma'aurata wa idza tallaqtumun nisa idan kuka saki matanku fa balagna ajalahunna iddan su yazo karshe to fala ta'duluhunna an yankina zuwa jahunna kar ku yadda ku ce za ku hana su auren mazan su su dawo gidan mazajen su azlu hana mace komawa da ƙarfi ba ta so kace tana son koma kace ba za ta koma ba shine azlu da larabci fala ta'duluhunna an yankina zuwa jahunna ma'ana su aure mazansu almutalliqina lahunna wa inda suka sake su in sun ce za su dawo idza tarazaw ay alazwaju wan nisa'u ay mazan da matan idza tarazaw idan suka yi yarjejeniya kai ka sassauta mugun halin ka kadan ni ma zan sassauta nawa sai mu dawo mu ci gaba da zama mu kula da mu domin ba karamin hatsari bane mace ta fita ta bar ma ƴaƴanta ta bar ma jidari shi kuma da ya ɗauke ta ya je aure ta ya ɗau kara da kiyashi ko zai mutu ko zai mutu kashi ɗaya ne cikin uku yake ya aura duk wanda ya auri mata fa in dai mijin can da ya sake ta yana da rai to ko zai mutu kashi ɗaya aura a matar bisa uku kashi ɗaya ne nashi kashi ɗaya na ‘ya'yanta da ta bari a gidan mijinta can, ko yaushe ta zo cin abinci hankali ranta yana can wurin ‘ya'yanta sun samu sun ci, ko ba su samu ba. Ɗaya rabin cikin ukun kuma yana wurin ƙofar mijin, musamman in aka yi rashin sa'a, ta yi garaje, ta rabu da shi, ta zo ta tsara mu, kai kuma ka kasa shi a kyakkyawan hali. To kullum zuciyar rabin kashi ɗaya cikin uku yana wurin mijin ɗaya yana wurin ƴaƴan kai kam kana kokowa da ɗaya ne bisa uku kana abu kaɗan sai ta ayya ni kuma in ba tsautsayi ba ba me zai kawo ni gidanka ai tsautsayi ne kawai ya kawo ni gidanka Allah fa ya san mu ya san dukkan halayen mu shi yasa kowa ba wanda ya bari in kana shiru in an kama alqur'ani kan aje milal jinnati wal nasi sai ka ji halin ka sama da dubu dukkan su to iyaye nawa ne suke cewa mun wattaku wallahi o ta sai ni batul mali tun da da bi ni min gati o ta ta nawa kana son matarka tana tana son mijinta babanta ko uwarta su ce ba za ta dawo ba ko ko za a mutum ba za su dawo ba saboda sun fi karfin ku to Allah ya ce kar su kuskura su abinda shari'a ta ce musu tunda ku kun ce ba za ku ba ku yadda ba ka nemo wani in an zo an baka baki ka ce to tunda abun haka ne su ba za su ji magana na ba na ce ba za a dawo ba to su je su samu wani ya je daura musu aure ba ni ba to a je tunda ka yi izini wani ya je daura ai shi kenan sai ya je a daura wani ya daura in kuma ka'i wallahi za a samu matsala idan sun yadda sun yadda jami'a bainahum za su dawo bil ma'ruf da kyautatawa shar'an a shari'a za su dawo su yi zaman lafiya zalikan nahy ai wannan hani da Allah ya yi wa iyaye kar su hana iyaye ƴaƴansu dawowa auren su bayan sun rabu yu'adu bihi wannan hanin Allah yana ayoyin da suka zo suka faɗi hakan suna ana wa'azi ne da wannan gawa Allah ce man kana yumin man kana minkum yumin billahi wal billah iyayen da suka yi imani da Allah da ranar ƙarshe su ake hanawa in ba su yi imani da Allah da ranar ƙarshe ba su hana karatu ya fita da su ake kullum kamar yadda na faɗa ai mun faɗa jiya a saki mace a bata kuɗi Allah yana magana ne da masu imani masu maqamul ihsan da kuma me masu tsoron Allah haqqan alal muslimin haqqan alal muttaqin nan kuma a hana a ce ma Allah ya hana mace da mijinta suna so su su dawo da auren su kai kai mai hannu akan su kace baka yadda ba to an hana wanda ya imani da Allah da ranar ƙarshe in baka imani da Allah da ranar ƙarshe ba hana su shine karatun kawai li'annahu domin wanda ya imani da Allah da ranar ƙarshe shine kawai al-muntafi'u bihi shi da zai ai amfana da wannan hanawa ya yarda ya hannu. Zalikum, ku iyaye in ji Allah, zalikum ma'ana tarkula azli in ji shehu, barin hana su sake auren juna ɗin azka, shi ya fi alkhayyar shi ya fi alkhairi, azka lakum, shi ya fi alkhairi gare ku wa a ƙafaru lakum wa lahunna shi yafi tsarki gare ku da su me yasa lima yukhsha to kaga magana an iso ta ko lima yukhsha ala zawjaini min ar-ribati bi sababin alaqati bainahuma saboda abin da ake tsorace musu ake jiya musu tsoro saboda kyakkyawan alaka da take tsakanin miji da mata da za ta jawo har a zo a rika shakku akan bayan an hana su dawo wannan anya ba sa zaga, zaga iyayen an fahimta shi da da karafin ana jiya tsoron kar da ƙarfin alaƙa da take tsakanin su nan ta sa an hana su yi ta halal su koma su yi ta don ka bar soyayya mala matar da bata aure shi ba ma bai taɓa kwanciya da ita ba amma in tana son shi so ne madara ba su yi aure ba tukunna in iyaye irin wanda suke cewa ba su yadda ta aurewa ne ba ita kuma ta kare ta narke ta zabanye kan ɗinta a cikinsa ya tace zuciyarka to sai ka ga ya fi iyayen fawa saboda soyayya iyaye suke ba su yadda ta saurare shi ban ya zo kar ta fita in ya kira ta waya kar ta ɗauka in yayi kaza kaza karta kaza kan ka ankara sai ka ji ya sace ta kawai an neme ta rasa nawa ya faru wai nake tambaya nawa ya faru to wannan ma kenan belle fa wanda suka auri juna zaqat usailatahu wa zaqa usailataha ka isa ka raba su ka isa ka raba su wa'anda ko a hanya suka haɗu da sun kalli juna za su iya communicating mata ce fa da miji kallo kawai a hanya kawai sun kalli juna za su iya communicating ila da kai din suke tafiya ma su communicating sun mai da kai bi ta can kan ka an kara wallahi sai ka ji su a wani wuri kawai suna haduwa a wani wuri kuma kai ne ka jawo wannan fasadi kuma kai ne genesis kuma kai za ka je ka girbi abin da ka shuka a gobe kiyama waliyan ita mace kenan za su je su kirba zalikum azkalakum wa tar wallahu ya'lam Allah fa shi ne ya san ma fihi maslaha abin da yake zama maslaha tsakanin ma'aurata shi yasa yake cewa kar ku hana su dawowa auren junansu wa antum la ta'lamun ku ba ku san ba ku san da zalika ba hakan ba dan haga Allah ce shehu yace abin da ake nema a wurin ku fattabi'u amrahu kawai ku bi umarnin Allah kawai cewa Allah ya karku hana su dawowa to ku bar su in dai sun yarda su dawo kar kuma ku tilasta musu dawowa bai yarda ba bata yarda ba an saki juna ka ce ai ba ku isa ba saboda dan babba da dan kawo ne ko wani abu haka sai ku murɗe su da ƙarfi ku dawo da auren sai ku zauna musu magani sai ya dawo abin da yarba sun ya fi muni yanzu kun daɗa sa gaba tsakanin su kun dawo da su da ƙarfi ko kun ce ba za su rabu ba duk yana faruwa ai saboda haka mu kiyaye kanmu mu tsaya mu bi shari'a kawai wal walidatu
والوالدات يرجعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تدار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فسالا عن تراب منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترجعوا أولادكم فلا جناح عليكم ولا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون
والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك ذلكم وإن أرادا فصالا أن تراد منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا صليتم إذا سلمتم ما آتيتم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير وبنجي سبحانه وتعالى كما يا جويو كان hukuncin shayarwa a musulunci shayar da ‘ya'ya ga matan da aurensu bai mutu ba suna gidan mazansu da ma matan da aka sake su don duk ɗaya ne bambancin kaɗan ne kawai an juyo kan wannan hukuncin kuma shi ne arraba a kenan ubangiji ya ce walwali da iyaye mata masu shayarwar da suka wato ɓangaren mata yurzana aula da hunna su shayar da ‘ya'yansu haulaini kamilaini umarni ne Allah ya bayar su shayar da su shekara biyu cikakku liman ara da ainihin marwaza'a da yake ganin yana so a cika shayarwa ɗin ma'ana ashe shayarwa shekara biyu ne wanda yake so ya cika inda shayarwa ne ainihin ta shekara biyu ne to mai son ya cika to ya shayar shekara biyu ne wa alal mauludi lahu yana kan wadda aka haifa wa ɗan waye ubansa kenan an fahimce ni yana kan wadda aka haifa wa ɗan rizquhunna abincin matar in tana matarsa ne bai sake ta ba dama ai ciyar da ita yana kansa ne in kuma ya sake ta ne to ko tana gidansu ciyar da ita yana kansa saboda shayar masa da ɗa da take wa alal mauludi lahun rizquhunna an fahimce ni a walar maulidi lahu yana kan wadda aka aifa wa da rizquhunna ciyar da matan wa kiswatuhunna da kuma yi musu sutura tufafi bil ma'ruf gurgudun iyawansu gurgudun iyawansu la tukallafu nafsin illa wus'aha dama ba a daura wa rai sai abin da zaka iya ciyarwan da tufatarwan gurgudun iyawansa shi yasa can cikin suratul talaqi haka Allah ya faɗa ko yana cewa liyunfiq zu sa'atin min sa'atihi wa man qadira alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah la yukallifu Allah nafsan illa ma ataha Allah ta liyunfiq zu sa'atin min sa'atihi mai arziki mai yalwa mai wadata ya ciyar bisa yalwan nasa ka samu abubuwa wato vegetables abubuwa dai wadda za su taimake ta tunda tana shayarwa tana buƙatar samun ruwan nono ka nemo abubuwa wanda za su taimake ta tunda yanzu duk abin da ta ci shayarin za su yi da abin da take shayarwa kamar ciki ne in akwai juna duk abin da aka ci sharing ake to haka shayarwa dan yana tsotse rabi ita tana ragu samun rabi ke sa sai an taimake ta da abubuwa muhimmai wa man qudira alaihi rizqu a can kenan wanda kuma Allah ya kuntata masa arzikinsa ma'ana talaka ne a daure ke kam tam a tamke to fal yusuf mimma atahu Allah ya tiyar gurgurdo abin da Allah ya bashi لا فليفق مما أتاه الله لا لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها Allah ce ai dama shi Allah baya daura wa rai wani abu sai in ya ba ta abu in ka ji ya ce ma kai kaza to ya baka ne in ka ji ya ce ka cire zakka to ai kana da kudin cire zakka dukiyar cire zakkar ne baya daura wa talakan da bai da 50 ya ce cire zakka baya yi ko ka taba jin mutumin da bayi da ko keke kaji an zo ana sallama kofar ginin zau an zo ana marjaji ya waye ka ashe tirelan ka ta yi accident ta ina ba yadda za a yi ma'amar wannan jajin shi ai keke ma bai da shi belle amar jajin tirela so haka Allah ba ya ɗora mutum sai in ya ba abu ya ba mutum abu la tukallafu nafsun illa wus'aha illa wus'aha wala la tudar barra walidatun bi waladiha ba a cutar da uwa saboda ɗanta idan kawai ta haihu in ta koma gidansu kila kun rabu sai ka zo kana ta cutar da ita saboda ɗan nata ta ce ba za ka shayar ba ka ce ba ta isa ba dole ta sai ta shayar ko ba za ka biya ba ka tilasta mata ba ka isa ba ba a cutar da uwa saboda ɗanta ai ɗanki ne ke ma don haka ko kiski baran ba kuma sai kin shayar da shi buju buju haba ba a yi la tu darra walidatun bi waladiha wala mauludun lahu bi waladihi kar kuma a cutar da wanda aka haifa wa dan saboda dan nasa tun da ka sake ni za ka dan dana kudar ka kuwa ni kuma yau za ka ga abin da zan yi sai ta je alƙali kudin shayarwa dama shari'a ta ce zai shayar kai an faɗa a baya ko ciyarwa da shakka da tufatarwa sai ta je ta yanki dubu talatin take so duk wata ɗanka ne ai kai ka aibe shi dubu talatin ina ni ka saka za ka gane saki saki yadda yake da yadda yake dubu talatin kawai take so dama haka ake a wurin algani abinda ta yanka haka ba sai dai ka ga yayi ma yawa haka ne ka ce to gaskiya ba zai ba da ƙarfi sai ka nemo wata kamar yadda a gaba ayan za ta faɗa ka biya ta in za ta iya rabin wannan ko dubu sha biyar ko kuma a goma ma ƙila ko kuma ma kyauta ba ta ce za ta shayar misali yar uwarka ce ta ce dau karɓo ta mu za a yi wannan cin fuska karɓo ɗan ita zo tana shayar ba kyauta yayi eh wannan shi da mu jima a gaba a ayan ma an fara la la wala mauludun lahu bi waladin kar kuma ki ce zaki takura zaki cuci mijin wanda aka haifa wa ɗan saboda ɗan nasa don ya fice kyau kice zai zai ɗanɗana kuɗa sai ya biya kaza kaza kaza misali wa alal warith mithlu dhalik wanda ya gaji dan to shi zai dau nauyin da uban yake kashewa uban ne ya sake matarsa bayan ya sake ta yana daukar dawainiyan shayarwa sai ya mutu to wanda ya gaji shi sai ya dau nauyi sai bare da sama gaji ko dan nasan ne wanda ake shayarwa ai zai gado sai ya dau nauyin uban a gadon sa sai a biya kamar da tafsiri zai bayani ko wa alal warith mithlu zalik shi magaji shi zai dauki nauyin kwatankwacin abinda uban yake yi na ɗawainiya akan uwar mai shayarwa fa in arada fisalan idan suka yi nufin su yaye uwa da uba din an tarabin bisa yarjejeniya tsakanin suka yarda cewa za su shayar suka ittifaki min huma tsakanin suka yarjejeniya wata shawarin suka yi shawara tsakanin su cewa za su yanke dan daga sha bai kai shekara biyu ba to fala biya alaihi ma babu laifi a kansu wa in aradtumu an tastarbi'u auladakum in kuma ku ubanni bangaren maza kenan kuka ga ta tsananta ta ce dubu arba'in ne za a biya ta duk wata kuka ga ba za ku iya ba abinda kuke anin a watan ma gaba ɗaya dubu hamsin ne to kun arba'in gaba ɗaya tafi a wurin shayarwa kuka ce kai da zai yi ba za ka yi kuka nemo wata wanda za ta shayar muku wanda za ta karɓi dubu sha biyar ko dubu goma to babu laifi nan ma fala jina alaikum an fahimce ni wa in aradtumu an tastarbi'u auladakum in kuka nufi za ku kai ƴaƴanku shayarwa wurin wasu wadda ba uwayensu da suka haife su ba saboda larura to fala juna alaikum ba wani laifi akan ku idan sallamtum ma ataitum bil ma'ruf idan kuka mika abin da kuka bayar da kyautatawa a al'ada kar kuma dama kuna cikin biyan uwarsu ne uwar ɗan sai kuka yi faɗa da ita kuka ce to bari za ku kai shi wani ma shayarwa to uwar kuma akwai gwabsu a kanta dama akwai wata ka za ku biya ta ba to shi da Allah ya maza yace idza sallamtum ma ataitu bil ma'ruf in kun miƙa abin da kuka yi za ku ba su to ku kai wuri wani wuri ko kuma wa'ancan ɗin ma su ɗin ma ba wai za ku je ku yarjejeniya shikenan tunda kun samu kun raba ɗan da wasu ya ku zo ku rika ku ibiyan ta ku bayar da abin da aka yarjejeniya bil ma'rufi wattaqullaha kun tsoron Allah wa lamu ku sani annallahi bima ta'maluna basir shi Allah mai ganin duk abin da kuke aikatawa ne wannan na na yi mana fashin bakin ayan ne bari mu dawo wal walidatu Allah ya ce uwaye al'ummahatu kenan in ji shehu ya ce ai al'umma ha uwaye bangaren uwa yurdina lallai in ji Allah su shayar umarni ne nan ma'anar sa li yurdina ne Allah yana umarnin su shayar umarnin wani iri ne to anan amrul lil wujubi ne in mun koma usulul fiqi ko amrul lil ibaha ko lin nadab to is determining yadda ya kama ne idan uban yana da hali uwar ta ƙi ta shayar sai kuma ya samu wanda za ta shayar masa misali sannan kuma ɗan ya yadda ya kama maman wancan ɗin zai sha to ba matsala sai ya biya a yi amma yana da hali uwar ta fi ƙarfinsa ta yanki abin da saboda mugunta wadda ya wuce ka'ida sai aka je aka nemo wanda za a shayar yaro sai iya kama maman wancan dai aka nemo wata ma ya ki duk wanda aka kawo yaro ya iya sha nonon kowa sai na uwarsa sai haka za ka hakura dole nan kan dolen ta ne ita ne za ta shayar kuma da yadda gurgudun iya iyawan uban abin da zai iya bayar tunda Allah ya hana kar a cutar wala ziyadata alaihi walwale da rudina aula da hunna li rudaina lallai umarni ne Allah ya ce su shayar wato lin nadabi saboda wato umarni ne na mustahab mustahabbanci aula da hunna su shayar da ƴaƴan su haulaini shekaru biyu amaini ma'ana shekaru biyu kaliraini cikakku ma'ana sifatun mu'akkidatu sifa ce wanda take karfafa maganar da aka yi ma'ana shekara biyu cikakku ake so a shayar liman arada an yutimma raba'a ga wanda yake so ya cika shayarwa wannan yake gwada cewa kenan ashe shayarwa cikakkiya ita ce shekara biyu shi yake wala ziyada ta alaihi amma kada ƙara babu ƙarawa kan shekara biyu wannan a mazabar shafi'iyya kenan Imam Shafi yace tunda Allah ya ce haulaini kamilai to dole a tsaya nan fa Imam Malik yace a larura yana iya sawa ai ya karawa yaro ne ana shayar da shi sai aka ko likita ko wani yace to yaron nan fa yanayin ƙwarinsa irin halittar da Allah ya masa ya kamata a bar shi ko wata ɗaya ko biyu ya ƙara shan nono ba ba ta tukunna kafin babu laifi ya ƙara in ji imam malik wata ɗaya har biyu ma amma kar a ƙara akan biyu shi din ma a mazhabarsa amma imam shafi bai yarda ba shekara biyu nan dai kaɗai su ne geji aha wa alal mauludi lahu yana kan wadda aka haifa wa huwal abu shine uba rizquhunna ma'ana abincinta it'amu alwalidat ciyar da uwar kenan uwaye yana kan ubannin su wa kiswatuhunna da kuma suturan su alal irba'i saboda shayar masa da dan da take yi kaga kenan wannan in dama ba sakanta yayi ba ai dama dama dole sani haƙƙinta da ciyar da ita da tufatar da ita to wannan in har ya sake ta tana gidansu ma to dole zai mata sutura sai ciyar da ita idza kunna mutallaqatu shikenan mutallaqatu in har ta kure su an ba su takarda bil ma'ruf ya ciyar wato bil ma'ruf anan abin da yake nufi bai kadari da kati gurgudun iyawa gurgudun ikon sa la tukallafu nafsun illa wus'aha ba a daura wa rai face abin da za ta iya ɗauka ɗaƙata ba ɗaura mata sai abin da za ta iya la tu darra walidatu bi waladiha ba a cutar da uwa saboda dalilin ɗanta akwai ƙira'a ta Abdullahi ibn Kathir al-Makki da kuma Abu Amr al-Basri la tu darru walidatu arama na kwaita bi sababi an tukraha ala irbahi ma'ana a tilasta mata a ce sai ta shayar da shi bara a nemo wata ba duk da ta ita shayar saboda an wulakanta ta an sake ta ba da haƙƙi ba ko wani abu sai ta aiku ta ce kuma bara ta shayar ba sai a ce za a tilasta mata sai ta shayar ala irbahi bisa shayar da shi idan idan tana idan taki in mace taki bayan da ka iya dole ka nemo mai shayarwa dole ka sai ka nemo wanda za ta shayar in take amma fa ko ta ki in ka nemo mai shayarwa dan kuma ya iya karbi nonon wancan din to dole ta ita kuma sai ta dawo ta karba ko ya za ta yi dama ba lallai bane dai in mace ta aihu sai ta shayar da kan laraba al'adar su ma shayarwa suke bayarwa ko ba laraba ba ma har anan din akwai matan da sun fi karfin shayarwa ya akwai ai matar talaka ai shayarwa ba kwarai da gaske matan sarakai ai shayarwa ake bayarwa mala wanda suka kai in sun haifu sun gama sai dai kawai ta cinyace su a ta saya musu abubuwa na kawai mala na jin daɗi kawai a nemo wata ta zo ta shayar su kan mulki kawai suna kama mazajen su mudin talauci ne shi yasa baka san wannan abubuwan ba aha لا يضار مولود له بولده ولا يضار مولود له بولده كما kar kuma a cuci wadda aka aifawa dan biwaladihi da saboda dalilin ɗansa bi sababihi bi an yukallafa fauka dagati misali a ɗaura masa sama da iya ikon shi ta yanko wani kuɗin da ba zai iya biya ba saboda tana jin haushin ya sake ta kar ta yi haka wa idabatul waladi ila kullin minhuma jingina da da Allah ya zuwa ga dukkan su yace la tudarra walidatun bi waladiha wala mauludun lahu bi waladihi aka jingina shi ga uwa da uba fil mawdu'ain ko a wurare biyu lil istiqafi dalili ka san yanzu misali in da shege ne misali uwarsa ta haife shi sai aka zo aka matse ta yi take ai wani ne mata ciki to ka san akwai waɗansu alƙalin da suke sai a sa a kamo shi sai zuwa tilasta masa biyan shayarwa ko ko me ko daukar nauyi wallahi shari'a bata bata yarda da wannan ba alkali kawai yana in alkali ya gaba bai san shari'a ba sai dai in yayi ne kawai don ya tsoratar da wanda suke irin wannan aikin banza amma a shari'a ba wanda ya daura masa ya daura yin shayarwa da sutura kamar yadda aka yi wa wanda aka daura musu aure ya sake ta ai ba dan sa bane shi wanda take amma ba dan sa bane ba abin da ya hada su an fahimce ni kwarai da gaske shi yasa ake cewa akwai wani surkubiya da shari'a ta san su amma he kaga hankali bare kama su in mace ce bari ka ji bari ka ji in mace ce zai yi auren ta ma to ina ta zama nasa sai an dawar aure ne abu yake zama ɗanka a shari'a shari'a ba ta san wannan ɗanka ba ne shi yasa babu alƙalin ya ce ma wai sai ya biya nono sai ya biya menene shishigiyai a shari'a sosai in juyi ta kai juyi sosai saboda wai ai ba yarka bace saboda haka zaka iya aurenta amma wasu malamai ba su yadda ba wai saboda ai jininka ne kaza kaza in ka duba fiqh ala mazahibul arba'a in ka ga maganganun da aka yi aka wannan mas'ala wai kwata kwata ba dan gaba ne saboda kawai ha to wani babban sa ne zai yadda shi babban sa ne babu shine saboda haka a shari'a ake magana da haka an raba shine wurin uwa da uba don a bambanta shi da shege shege ana raba shi da uwarsa ce kai bai da alaka da ubansa ko an san shi ne yawa uwar ciki bai da wata alaka da da uban an fiskance ni ko aha so saboda haka dai kawai shine wannan shine kawai iyaka eh wato don a jawo hankalinsu su iyayen a jawo kowannensu hankalinsa zai tausaya wa ɗan shi ne istiɗaki kowa ya zama mai tausayi ga ɗan walal walifi mitul zalik irin abin da aka ɗaura wa uba na ciyar da matar da kuma tubatar da ita wanda ya gaje shi shi zai gaji wannan ɗawainiya walal warifi mitul zalik ai walal warifi wariful aji wanda ya gaji uban wa huwa sadiu shine ɗan in babu wani kenan wanda zai dauna wurin dan ya dauna wurin shi to kaga kuma tun da shi yanzu jariri ne shayar da shi ake yi ina ya kai har ya je ya dauki kuɗi ya biya uwarsa ko ya ciyar da uwarsa ko ya mata ya mata sutura to ai uban bare rasa kani ba bare rasa babban ɗa ba to sai su dau nauyi ba su da hali sai su dauka a gadon dan su yi wa uwar bayan ta bayan ta shayar da shi kenan shi ne karatu maulana shi ɗan usman bauchi akwai masu gayyatar sa shan ruwa in yaje saudiya haka to cikin malaman can ana hesku don su tattauna da shi akan matsalar addini to wai suna tattaunawa sai yake cewa ai duk wata karama da duk wata mu'jiza da Allah ya bawa wani annabi ya halatta wali yayi irinta a matsayin karama ya gaya musu haka duk wani wata mu'jiza wali ya halatta ya yi irin ta a matsayin karama wai sai malamin wancan wahabi ya ce hal min shahidin ala zalik wai wai yana da hujja ko qur'ani ko hadisi akan abin da ya fara ya ce gashi na alqur'ani wa ala alwarith mithlu zalik in mutu yana kan abu wanda ya gaje shi ya gaji irin abin da yake yi yace ai Allah annabi ya ce al ulama warasatul anbiya'i tunda al ulama warasatul anbiya'i to alal warith mithlu zalik kula na shi so shine anan wa alal warith mithlu zalik alladhi alal abi abin da yake kan uban kenan lilwal lilwalidati wanda za a yi wa uwar min arrizqi wal kiswati shine ciyarwa da kuma tufatarwa fa in arada alwalidani uwa da uban in suka nufi a fisalan wato su su su su su yanke dan gabarin shan nono mana yaye kenan fidaman lahu mana su yaye shi qabla al-hawlaini kafin shekara biyu su cika to sadiran an taradin ya zama ya zo ne kuma bisa yaddan su ittifaq ma'ana bisa ittifakin su dukan su biyu minhuma dukan su biyu wata shawurin bainahuma kuma suka yi shawari a tsakanin su litazhara maslahata sabihi domin maslahan dan ya bayyana a ciki ma'ana wato dan ne sai aka ga tana da juna sai aka ce to wance wane ina na fa tsallake wata wannan wata daga yaron nan fa akwai matsala sai suka yi shawara a to tun da ke tsallake wata kan maza maza a kawai sai kuma shekara biyu bai cika ba to sai sai ai saboda maslahan dan sai a raba a yaye shi ko shekara biyu bai yi ba amma da shawara tsakanin su ba haka kawai sai ta yaye shi mijin bai sani ba ba ta isa ba shi yasa Allah ya faɗa an taradin bai minhuma wa tashawurin eh afwan karatu yadda ke wa tashawurin bainahuma litazahuri maslahati sabihi saboda bayyanan maslahan dan a cikin yanke shi gabarin shan nono yayin shi mana fara jina alaihi ma babu laifi a kansu don sun yaka kafin shekara biyu ya cika fi zalik a cikin abin da suka yi wa in arattum idan kuka nufi kuka nemi ma'ana kitabul lil aba wannan magana ana yi da ubannin ƴaƴan an tastarbi'u auladakum ku bada jinga ku bada dan shayarwa na kudi in kun nufi haka marabi'un ghayra alwalidati ku bada masu shayarwa wanda ba uwar da ta uwayen da suka haifi ƴaƴan ba to fala juna alaikum nan ma babu wani laifi akan ku fihi a cikin yin haka amma idza sallamtum ilayhinna ma ataitum idan kuka mika mika gare su su matan abinda kuka yi za ku ba su kaga anan akwai ma ataitum eh akwai arama akwai kira'a ma ataitum ba ataitum ba cikin kuma tabi'iya ce ita ma ma ataitum sabi'iya ce tana cikin kirawoyi guda bakwai ita ba so idan sallantum ma ataitum arattum ita abu abinda kuka yi nufi za ku ba su din to ku miƙa shi ba lahunna gare su minal ujrati na lada bil ma'rufi ku bayar kuma ma'ana da kyautatawa ku bayar da kyautatawa kar a ba da abin da kowa ya gani ko ya jima ya san kawai abin bai yi ba daga ku baya ku ba da abin da wata wata kyautatawa a ciki wattaqullaha bil ma'ruf ma'ana bil jamil a ba da abu mai kyau ka bin nafsi kamar abin da zai dada rai ne haka wattaqullaha ku ji tsoron Allah wa alamu ku sani annallaha shi Allah bima ta'malu da basiru mai ganin duk abin da kuke aikatawa ne subhanahu wa ta'ala saboda haka lokacinmu ya yi dole za mu tsaya nan har ya wuce ma la ya fa'ale shay'un min ba wani abu da wato da zai buya ga barin Allah subhanahu wa ta'ala minhu daga cikin wannan abubuwa da kuke gabatarwa gaba daya babu abu da ke buya ga Allah yana ganin komai da komai inna Allah kana alaikum raqiban Allah yana ganin ku yana kallon duk abubuwan da kuke aikatawa subhanahu wa ta'ala saboda haka dai za mu kwana a nan sai kuma gobe insha Allah za mu zo mu daura daga inda muka tsaya Allah ya so marasa lafiyar mu na gida da asibitin da ba su lafiya masu lafiya Allah ya kara musu lafiya ya kara mu lafiya ya ba mu damar sarrafa a cikin yin biyayya da gurguje wannan tambaya ce jiya wani turo lokaci ya riga kure ko yana ta malam ina neman ƙarin bayani bayan gaisuwa da yi kan ma'anar hakika da shari'a na gode Allah ƙara malam lafiya da farma annabi sallallahu alaihi to wannan tambaya kawai a sai dai mu duba ma ma'anar hakika da shari'a eh wato ma'anan tana da faɗin gaske amma kawai a dunkule haƙiƙa shine hadaratul jam'i shari'a hadaratul farki kawai ma'anar haƙiƙa hadaratul jam'i hadaran tattara komi da komi a cake shi a miƙa Allah shi kadai ba wani mai kataɓus a cikin motsin komi da komi sai Allah. In kaga ka samu Allah ya same ka Allah, motsinka Allah, shirinka Allah, kominka Allah kawai. Shi ne hakika ba wani abun da yake motsa in ba Allah ne motsa shi. Ma'anan hakika kamar yadda kwana ba in dubi aramin zaggamar mari sai ya shiru ya gamsu cewa haƙiƙanin al'amari ba ni na mare shi ba. Shari'a kuma an rama sai ya rama. An fahimta? Shari'a shi ne an rama rama. Wala kun fi za ta haya. Ina ni a rama. Shari'a kenan ita ta ce haka. Ina ni a rama. Amma fa ni da na yi na farkon nan kam. Hakika ne. An rubuta tun ran da aka halici a rama yau 20 ga watan hudu 2022 din nan zan zabga marmari ne daga shine haƙiƙa kenan shari'a kuma ya rama shikenan dan ka akwai hadisi a bukari wanda zan kulle da shi saboda lokaci ya riga yayi wanda za ka gane warwara nakan bada amsa da wannan hadisi na tambayi haƙiƙa da shari'a bawan Allah ne annabi Muhammadu yake ba mu labari ya tafi wani gari ya je ya nemo aro na kuɗi bayi da kuɗi ne ya matsu yana da wani aboki sai tafi garin su aboki sai an haye ruwa ya je karɓo aron bashi na kuɗi ya dawo ya biya bukatansa ran da ya samu kuɗin sai ya zo zai mayarwa wancan da ya zo ya nemi jirgin ruwa bai samu ba ya nema ya nema bai samu ba ya ce kai barin aiki barin aiki kudin nan kawai su tafi barin ba wa Allah kawai kai masa sai ya nemo ice guda biyu haka sai ya raba sai ya sa kudin a tsakiyar ya rubuta takarda ce ga kudin ka ne sai ya sa kudin a tsakiyar wannan ice da ice sai ya dawo ya rafi ice sai ya jefa a cikin ruwa ya ce ga kudin ka ne Allah kai mar hadisin bukhari ne malam igiyoyi na ruwa suka yi ta kaɗa itacen da suka yi tayawa da shi a kogin nan. Allah ya karba zai kai masa. Ya ta kaɗuwa har yanzu har inda eriyan garin wannan yake ya zo gaba yana ta kaɗuwa itacen. Wancan mutumin shi kuma sai buƙatar ta tashi a gida. Matarsa ta ce wane ya kamata ka kawo mana itacen mu sun kare fa kai yi mana kirare ma. Ta ka san mace ne ta kai wannan matsayi. Ta aike ka. dole ka kuma ka tafi kana sauri ka je kasuwa ka dawo su suka kai wannan matsayi to sai ya je karato musu ya je ya yi itace sai hangi wannan itin a cikin ruwa ruwa igiyar ruwa na kaɗa shi ya zo gaba sai ta ga wani itace mai kyau sai ya ɗauko sai ya sa shi a cikin itatuwan da ya sai ɗaure sai da gida ya sauke da ya sauke ike sai ya ga itacen na an yi rafin sai ya kunce ana gwada ma da hakika kenan da ya kunce itacen nan sai ya buɗe sai ya ga takarda sai ya ga kuɗi sai ya daga wane abokinsa kuɗinka kenan ya kirga ga kuɗinsa a cike cik shi kawai ya kashe kayansa wancan bawan Allah ana nan ana nan wata rana sai sake samun kuɗi kamar wannan ɗin da ya tura Allah ya kai wannan ɗin sai sake dawowa sai aka yi sa'a nan kan sai samu mota je kwale kwale sai ya hau ba rasa jirgin ruwa ba sai ya haye ya je gidan kasar garin wancan din ya yi sallama suka gaisa wani suka yi gama hirar su na abota ya zo da tafiye ce to wani kuɗin ka bana dama da su ga su Allah ya sai yau Allah ya bani sai ta ai aikan da kai ya iso ni aikan farko hakika aika na biyu shari'a tunda shari'a kamar haƙƙi bil haƙƙi ne wanda ya aika ya sani ne ya ga Allah ne Allah ba- baya ji ne ya kai sai ce ai sakon ya iso to wannan shine kai misalin da Maulana Shehu yake bayarwa Shehu Bauchi misali yace hakika da shari'a kamar mace ne mace mutum mai motsi mace wa haka sai aka zo sai aka barta amma tsirara ba ta da riga zindir sai aka kawo wata mace kuma ƙerarriya ta roba babba kamar wacce ɗin kyakkyawa ta roba amma ga gashi ga komai sai aka mata sutura kaya aka sa mata kaya dressing up and down har da lullubi sai aka ajiye su amma wannan tsirara wannan kuma da sutura sai aka zo aka ce ma ka zaɓi da shi yace wannan za ka ɗauka wannan shari'a ce wannan kuma hakika ce ya za ka yi dukkan su sai ka haɗa amma an ce zaɓi ɗaya yanzu wannan mahaukaciya ce ita mai rai mai motsi wanda za ka yi magana da ita mahaukaciya ce tunda ba ta da kirara mace mahaukaciya ce wannan kuma mutum mutum ne aljanin kobet aljanin kobet ne sai ya ce sai a ciro suturan waccan sai a sa wannan mai mai mai mai hankali to an hada shari'a da hakika kenan to an hada sai kaga aiki yayi finally imam malik yace man tasawwafa wa lam yatafaqqaha faqad tazandaqa wa man tafaqqaha wa man tasawwafa wa lam yatafaqqaha faqad tafassaqa wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa shikenan wanda duk ya rike sufanci gaya mana haƙiƙa zalla ya rike yace ba ruwansa da wata shari'a to wannan mutumin ya zama zindiki ba ruwansa da dukkan shari'u da Allah ya sauke ya tar ai kaza la ta karabu zina yake zai yi. a sa sutura yake ba zai sa ba ai haka Allah ya halitto shi inda Allah ya inda inda Allah yana so sai ya yi shi irin zakara da riga da wando da har da alkibba ko haka kawai ya fito don Allah ne sunan zama ukaci kuma hakika hakan ne Allah ya shi to wanda kuma ya rike shari'ar gaya yake ba ruwansa da hakika shi kuma zai zama fasiki eh saboda irinsa ne wanda duk abinda shi baya da ikon Allah shi kuma irin su ne wasu masu taurin ciki nan wanda ba za su taimaka kowa ba in Allah ya ba su ba za su taimaka kowa ba shari'a kawai gaya ba ha to shari'a ta ce wadda haƙƙin ka ciyar da su dole matarka ƴaƴanka uwarka ma da ubanka in suna da hali wai bar da su dole a kanka ka ciyar ƴaƴanka wanda ba su balaga ba su ma da ɗanka ya balaga sallame shi kawai a shari'a ka gama daga ran da ya mafarki sai matarka shi kenan yanzu don Allah wanda ya rayu da ciyar da matansa kawai da 'ya'yansa 'yan ƙanana ya ƙyale kowa wai shi ne kadai shari'a ta ce masa yayi wannan ai hafikin ne kawai yayi yi fara to wa man jama'a bainahuma wanda ya hada shari'a da hakika faqad tahaqqaqa shine almutahaqqiq wanda ke kan daidai sallallahu alaihi wa sallam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin